الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na sha uku ga watan jumada thani sha biyu kai ko afon sha biyu ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu to rabi'u thani ko jiya ma jumada thani na ce wai afuwa eh kare jiya ba a tunatar da ni jiya ma na tuna kamar wannan lafazin da ya amfani da shi rabi'u thani a hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1400 da 47 daidai da sha nawa shida hudu kai ko afwa hudu ga watan hudu ga watan goma miladiya tana da 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da abin da ya shafi wankan mamaci inda muka fara game da abubuwan da idan mutum ya mutu ake masa na wanke shi mun yi na goma sha ɗaya muka fara Uh, inda aka ce cikin waɗanda ake wankewa an togace wanda ya mutu a harama da aikin haji shi kama wannan akwai hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuhannituhu wa la tutayyibuhu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan ko sannan mun ce togace yadda aka kuma yi an togace mata da miji wanda wannan su ma za su yi wa junansu wanka miji zai iya wanke matarsa mace za ta iya wanke mijinta saboda hadisan da muka karanta akwai hadisin Aisha radiyallahu anha akwai kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga jana'iza a Baqi'a ya tarar da Nana Aisha tana fama da ciwon kai har zuwa ƙarshe shi ma mun tattauna a kansa sannan kuma mun tattauna game da wanda zai jibunci ko wanda ya jibunci wa mamaci wanka yana da lada mai girma amma da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko an yastura alai ya zama ya suturce ya rufe asiri ya ja bakinsa ya yi shiru akan wannan mamaci bisa dukkan abin da ya gani tattare da shi lokacin da yake masa wanka ba tare da ya ba da labarin wani abun ƙi da ya gani daga gare shi ba to wanda yayi ya cika sharadi cikin sharuɗa guda biyu ya cika guda ɗaya wanda wannan zai sa ya samu lada mai girma saboda hadisin da muka karanta nan man gasala musliman fakatama alaihi gafara lahu gafara lahu Allahu 40 marra ومن هبر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرك الجنة to wannan mun tattauna kenan sharadi na farko ya zamto mutum ya rufe asiri game da dukkan abin da ya gani tattare da mamaci lokacin da zai wanke shi sannan sharadi na biyu ya zamanto an samu ikhlasi ya zama yayi ne dan neman yardar Allah subhanahu wataala ba yayi bane dan a gode masa ko kuma a biya shi lada ko dan wani abu cikin abin da ya danganci al'amarin duniya to duk wanda yayi da ya cika sharuɗan nan guda biyu zai samu lada mai girma akan wanke mamaci da yayi dalilan da ke nuni akan haka daga alkur'ani da sunna suna da yawa malam yace zai takaito akan ambaton guda shida daga ciki daga ciki ya kawo fadin Allah ta'ala qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid sai yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan mahallu shahid wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ai la yaqsidu biha ghaira wajhillah kada ya nufi ghairi wajhillahi wato kada ya nufi wani fuskar Allah ko yaddar Allah da wannan aiki nasa sannan mun karanta dalili na biyu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din mun karanta hadithin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa mun karanta bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wat-tamkini fil biladi wan-nasri war-rif'a fi dini wa man amila minhum bi wato wa man amila minhum bi amalin akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati nasibun wanda wannan yana tsoratar da mutumin da ya amfani da aikin lahira ya nemi duniya da shi to ba shi da rabo a lahira mun karanta hadisin abi umama radiyallahu anhu sanan na shida mun karanta hadisin ana aghna shuraka ya ana shirki fa man amila li amalan ashraka fi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lidhalika ashraka wannan duk mun tattauna game da wannan sannan mun tattauna gabar an so ga wanda ya wanke mamaci shi ma ya wanka wannan istihbaban mun karanta hadisin man gasala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda to wannan mun tattauna game da wannan kuma mun ji cewa mafi wato aƙallu shay'in da malamai suka faɗa hadisi ne hasan wato na wannan hadisi da yake magana akan man gasala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda domin imamu abu dawud imamu tirmidhi da sun rawace shi kuma imamu tirmidhi ya hassana shi kamar yadda bayani duk ya gabata akan haka duk da cewa an ka kalli zahirin hadisin yana fa'idantar da wajabcin yin hakan wa inna ma lam naqul bihi Sheikh Albani yace amma abin da yasa ba za mu ce wajibi ne yin wannan wankan ba saboda waɗannan hadisan guda biyu mauqufai duk da cewa suna da hadisin suna da hukuncin hadisi marfu'ai marfu'i na farko hadisin Abdullahi dan Abbas laysa alaikum fi ghusl mayyitin ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laysa binajasin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum wannan kaga hadisi ne wanda wato mawqufi ne amma lahu hukumul lahu hukumul raf'u cewa duk ba lalle bane sai kun yi wanka dan kun yi wa mamaci wanka domin mamacin ku ba najasa bane in kun wanke hannun ku ma ya wadatar an gane ko to sannan mun karanta wato الثاني قول ابن عمر مغنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل kaga wannan sai zama optional kenan akwai wanda suna yin wanka akwai wanda ba sa yin wanka dan sun yi wa mamaci wanka gaba ta gaba wala yushra'u ghuslu shahid mun tattauna game da ba a shar'anta yi wa wanda ya mutuwa shahada a gurin yaki wanka ba koda kuwa an samu gashi janaba ta hadu da kuma mutuwar shahadarsa shi ma mun karanta hadithin Jabir dan Abdullahi radiyallahu an inda manzo Allah yace idfinuhum fi dima'ihim ya'ani yawm Uhud wa lam yaghsilhum ainihin wato wayanda suka yi mutuwar shahada a yakin Uhud annabi yace a wato abunne su a haka ba tare da an yi musu wanka ba faƙala ana shahidun ala haula lufuhun fi dima'im yace ku nannade su a cikin jinin su fa innahu laysa jarihun yujrahu fi fillahi illa jaa wajruhu yawmal qiyamati yadmi ko yadma wato babu wanda za a ji masa rauni wajen ɗaukaka addinin Allah face ya zo ranar tashin alkiyama raunin nasa yana jini launuhu launu dam wa rihuhu rihu almisk wannan duk mun tattauna game da wannan la taghsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yawmal qiyama wa lam yusalli alaihim a wata ruwayar kenan an gane ko to zamu tashi athani qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace ana abi barzat al aslami wato hadisi na biyu a wannan gaba shine hadisin da aka samo shi daga abi barza radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana fi maghzal lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen wani yaki da ya je fa afa Allahu alai sai Allah ta'ala ya bashi fai'u alfai'u in akai idlaqin ta tana daukar ma'anar kullu ma ganimahul muslimuna min al-kuffari bi qitalin aw ghairihi ana kiran wannan alfai'u duk abinda musulmi suka samu a matsayin ganima daga kafirai ko ta hanyar yakar su ko ta wata hanyar ba ta yaƙi ba ana kiran wannan fai'u wannan indal idlaq kenan wa inda taksis in kuma an tashi yin taksisi to zai iya ɗaukan ma'anar wato ma ukhidha min al-kuffar ala sabilil galaba bila qitalin aw isra'i khailin aw rikabin wannan wato ko aka yi sulhu da su ko aka karbe shi ta hanyar haraji aka dora musu haraji da abin da aka karba daga hannun kafurai ta hanyar kawai suna garin musulmi musulunci ya fi su ƙarfi a wurin aka sa musu wani haraji ba yaƙi aka yi ba ba a tada ƙura ba aka yi ko kuma suka zo suka ce ai masalaha su ba sa san su musulunta amma za su yi abin nan to duk ire-iren wannan ala waje taksis yana shiga cikin alfayo an gane ko to yanzu kaga tunda an je an yi maganar an je yaƙi kaga afa Allahu wato abin yana iya ɗaukan ganima da aka samu a wannan yaƙi da aka fafa Allahu alai sai Allah ta'ala ya bashi alfai'u ganima fa qala li ashabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa hal tafqiduna min ahadin bayan an gama yaƙi an dawo sai ce shin ko akwai wanda kuka rasa cikin ƴan uwanku a wannan yaƙi ma'ana akwai waɗanda suka samu shahada an kashe su qalu na'am sahabbai suka ce eh akwai fulanan wa fulanan wa fulanan sai suka shiga lissafawa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun ga wani shi ma yayi shahada an kashe shi wani shi ma an kashe shi yayi shahada wani shi ma an kashe shi yayi shahada ya maikin Allah thumma qala sannan manzo Allah ya sake cewa hal tabqiduna min ahadin bayan waɗannan kuma akwai wanda kuka rasa qalula suka ce kai ai muna ganin wayannan da muka lissafa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam su kenan wayanda muke ganin aka rasa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakinni ubqidu julaybiban anya kuwa ni kam na rasa julaybib ban ga julaybib ba gashi duk kun dawo wayanda ban gansu ba an ce sun an sun yi mutuwar shahada ina julaybib ina julaybib yake an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kulawarsa da damuwarsa da wannan sahabi julaibib yace na rasa julaibibu a cikin ku ina julaibibu yake fadulubuhu ku je ku nemo shi in har baya cikin wayancan matattun to gashi baya cikin ku yana ina a nemo shi fadu liba fil qatla ana zuwa ana ta nema ana ta nema sai aka nemo shi cikin wayanda aka kashe fawajaduhu sai aka tafi neman sa kai fil qatla cikin wayanda aka karkashe ana ta dudduba gawawaki ana duddubawa fa wajaduhu sai sahabbai suka samu julaibib ila jambi sab'atin qatalahum wane mutun jarimi kenan wato yana gefen wasu mutum bakwai ya kashe su shi kadai thumma qataluhu sannan kafirai suka yo cashi kuma suka kashe shi an gane karkace su ya kashe mutum bakwai sai suka kashe shi to ya kuma ya zama abin nan an gane ma'ana an same shi ila jambi sab'atin a gefen mutum bakwai shi kadai qatalahum duk ya kashe su thumma qataluhu sannan kuma sai kafiran suka yi galaba su kuma akan sa suka kashe shi fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ga julaibib mun je mun same shi an kashe shi fa waqafa alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan gawar julaibib faƙala sai ce ƙatala saba'atan kun gan shi nan shi kaɗai mutum bakwai ya kashe ya kashe mutum bakwai sun maƙataluhu sannan fa kafuran nan suka yi samu nasara suka kashe shi haza minni wa ana minhu julaibibu na wane ni na julaibibu ne wannan kaɗai ya ishi julaibibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce julaibibu mutumina ne ni ma mutuminsa ne julaibibu na wane ni nasa ne julaibibu mabiyina ne mai bin tafarkina ne mai bin sunnata ne don haka ɗan gidana ne julaibibu haza minni wa ana minhu manzo Allah ya kuma maimaitawa qala ha marratayn aw thalathan yace yana yana ya maimaita sau biyu ko sau uku yace julaibibu na wane ni na julaibibu ne julaibibu mabiyin sunnata ne julaibibu dan gidana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau biyu ko sau uku thumma qala bi zira'ihi hakaza sannan sai manzon Allah yayi wa hannayensa zira'in sanan kenan sai haka da su fa basadahu ma ya shimfida su qala sai ce fa wada'ahu ala sa'idaihi sai aka doro masa julaibibu akan ainihin wato hannayensa shi ba akan na'ash ba akan makara aka dauko shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne da hannunsa mai daraja ya miƙar da su yace ku doro mun julaibib aka dora julaibib annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi laysa lahu sarirun illa sa'idai annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa julaibib babu wata makara da aka doro shi akai sai hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam akan su aka dauko shi qal mai ba mu labari abu barzatul aslami ya ce fahofira lahu aka zo aka tona kabarinsa wawuzi a fi kabarihi aka sa shi a cikin kabarinsa walam yadhkur gaslan bai ambaci maganar wankewa wanka ba wannan kaga kenan mahallu shahid yayi mutuwar shahada haka aka sa shi ba tare da an wanke shi ba haka Allah yake so wanda ya mutuwar shahada a gurin yaki ya tafi gurinsa a kai masa shi a haka a kai masa shi face-face da jini sara da suka ta ko'ina a kai masa shi a haka Allah ta'ala bai yadda a wanke shahidi ba kaji a inda muka karanta a baya zai tashi raunin zai sake dawowa ana ganin rauni jini yana zuba amma ƙanshin almiski na musamman yana tashi wanda ya mutuwa shahada kenan julaibibu radiyallahu anhu kaji abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa Julaibib akhrajahu Muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi na Julaibib a mujalladin sa na bakwai shafi na 152 wasiyaqi wasiyaqi lahu wannan lafazin na Imam Muslim ne wa Tayalisi al-Imam Tayalisi shi ma ya roci wannan hadisi hadisi na 900 da ashirin da hudu wa ziyadatani lahu akwai ƙare-ƙare da aka samu na ruwayoyin dinna al'imamu ɗayalisi ne wa ahmad imamu ahmad ya roci wannan hadithi mujalladinsa na hudu a cikin musnad a ainihin wato hadithi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya da na ɗari hudu da ashirin da biyu da na ɗari hudu da ashirin da biyar imamul bai haƙi shi ma a cikin ainihin wato littafinsa mujalladi na hudu shafi na ashirin da ɗaya ya roci wannan hadithi a hadisi na uku an anasin hadisi ne da aka samu daga anas kaga hadisin julaibib yana dauke da darussa da dama amma mahallu shahid shine ba a yi masa wanka ba haka aka binne shi a cikin kabarinsa saboda yayi mutuwar shahada na fata gane الثالث an anasin hadisi na uku an samo shi ne daga Anas radiyallahu anhu anna shuhada a Uhudin, ana zai ce waɗanda suka yi mutuwar shahada a yakin Uhud, lam yu gassalu ba a yi musu wanka ba, wa dufinu bidima'ihim haka aka binne su da jini a jikinsu, wato da jinanansu haka aka binne su, wa lam yu salla alaihim ba a yi musu salla ba, ghairu Hamza banda Sayyidina Hamza, in banda Hamza, na fata an gane. duk shuhada uhudin kenan lam yughassalu wa dufinu bi dima'ihim wa lam yusalla alaihim wa lam yusalla alaihim ba yi musu sallah ba ba kuma yi musu wanka ba wannan dukkan wanda ya mutuwar shahada haka za a yi babu sallah sallar da ake yi wa mamacin ya mutu su ba a yi wanda suka yi mutuwar shahada dan ka san mutuwa ce ta daraja mutuwa ce ta kima mutuwa ce da sai wane da wane sai wanda Allah ya zaɓa ne yake samunta ina fata an gane ba za a yi wa mutum sallah ba ba za kuma a yi masa wanka ba irin bayanin wankan duk da kaji ana yi wa mamaci a yi kaza a sa kaza a sa magariya a sa kafur a wannan shi shahidi babu shi a cikin wannan tsarin sannan bayan an yi a sanar da mutane a zo a jeru a yi saho saho a yi kabbara hudu a gaban gawa a sallace ta wannan banda wanda ya mutuwa shahada na fata an gane akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladin sa na biyu shafi na 59 wa ziyadatu lahu akwai kuma ziyada da aka samu ta imam abu daud ce walil hakim haka imam hakim ya ruwaci hadithin wa ya ce lafazuhu lafazin abu abdullahi al-hakimun ne saburi zai zo wa tirmidhi da imam tirmidhi shi ma ya ruwaci wannan hadisi a mujalladin sa na biyu shafi na 130 da takwas zuwa 139 wa hassanahu ya kuma hassana wannan hadithin wa ibn sa'd haka ibn sa'ad shi ma ya kawo wannan ainihin wato kissa ta ainihin wato wanda suka yi mutuwar shahada a yakin Uhud shi ma a sabha ta rakam na uku sannan sabha ta takwas wal hakim a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da biyar wal haƙi mujalladi na hudu shafi na goma zuwa na sha ɗaya wa ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin da takwas wa ƙalal hakim abu abdullahi al-hakimun ne saburi ya ce sahihun ala sharɗi muslim wannan hadithi na ba a yi wa mamata da suka yi mutuwar shahada ba a yi musu wanka ba a yi musu sallah hadithi ne wanda sahihi ne bisa sharaɗin imam muslim wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ya wafaka wa abu abdullahi al-hakimun ne saburi wajen ingancin wannan hadithi wa qala an-nawawi imam an-nawawi fil majmu' a cikin majmu'u ɗinsa mujallaji na biyar shafi na 265 ba'ada ma azahu bayan ya koro isnadin wannan hadisi li abi daud zuwa ga imamu abu daud wahadahu shi kadai sai ya ce isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi hasan ne au sahihun ko kuma sahihi qultu ashak albani yace huwa indi hasanun ya ce ni a wurina wannan hadisin bai kai martabar hadisi bai kai matsayin hadisi sahihi ba hadisi ne hasan ala annahu ala sharɗi muslim duk da cewa ya cika sharɗin imam muslim arrabi'u sai kuma hadisi na hudu ana abdullahi bin zubair an karɓo shi daga abdullahi ɗan zubair radiyallahu an fi kissati uhudin shi ma dai a cikin kissar uhudu yakin uhud wastishhadu hanzala واستشهاد هنزلة بن أبي عامر da shahadar hanzala ibn abi amir shi ma a yakin uhudu Allah ta'ala ya rubuta masa shahada qal abdullahi bin zubair yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna sahibakum taghsiluhu al malaikatu fas'alu sahibatahu فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة an fahimta ko hanzala kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai ce wannan dan uwan naku wannan abokin naku wannan mutumin naku hanzala taqsiluhul mala'ika mala'iku ne ke masa wanka kafallahu almu'minina alqitala ku an hutar da ku mala'iku ne suke masa wanka fasalu sahibata wannan al'amari na karamar hanzala ta girmama ku tambayi matarsa akwai wani abu a karkashin kasa akwai wani sirri akwai wani abu faqalat da aka tambaye ta cewa hanzala yayi mutuwar shahada amma mala'iku ne suke masa wanka me ya faru kafin ya fito jihadi qalat faqalat sai matarsa tace kharaja ai ya fito wa huwa junubun yana da janaba ya tsaya ma yayin wankan janaba yake ganin bata lokaci ne lamma sami alha'ata lokacin da yaji kaya kaya yaji hayaniya yaji ainin ƙara da sauti irin na fita yaki ha'i'a hiya sautu allati tafza'u min wato irin sautin da ake razana in aka ji shi wato wato khafu min irin sautin da ake shiga tsoro da firgici in an ji shi to yana jin wannan bai wata wata ba ya tsaya ya wanka sannan ya shirya ya sako kayan jihadi ya fito ma hanzala yana ganin in yi haka ya yi jinkiri da haka ba tare da wankan janaba ba ma haka ya fito jihadi kuma jihadin da bai dawo gida ba kenan ya yi mutuwar shahada a can ina fata an gane da aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda matarsa tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lidhalika gassalatul malaika kun ji dalilin da yasa mala'iku ke masa wanka wannan shine dalili akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi fi sahihihi a cikin sahihin littafin sa wal hakim da al hakim a mujalladin sa na uku shafi na 204 wal baihaqi mujalladi na hudu shafi na 15 bi isnadin jayyidin da isnadi wanda yake jayyid mai kyau kama qala an-nawawi kamar yanda imam an-nawawi ya faɗa fi mawdi'in a wani wurin min al-majmu' a cikin littafin sa majmu' sharh al-muhaddab mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin thumma nasiya zalika sannan imamun nawawi sai ya manta da wannan hassana hadisi da yayi ba'ada wa faqala ba'du daga baya a cikin mujalladinsa na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da uku a wa zakarna annahu hadithun da'ifun sai imamu nawawi yake cewa zakarna mun ambata cewa annahu hadithun da'ifun wannan hadisi ne wanda yake mai rauni fajalla mallayansa wanda baya mantuwa al'amarinsa ya girmama ubangiji ta'ala shi kadai ne baya mantuwa ya manta da ya hassana hadisin a baya kuma da yazo nan sai ce hadisi ne da'ifi kawai ce wannan mantuwa ce ce fajalla mallayansa wa qala al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yace sahihun ala sharti muslim wa aqarrahu adh-dhahabi wannan hadisi ne sahihi bisa sharadin imam muslim sannan imam adh-dhahabi ya tabbatar da haka kaga shi ma wannan hadisin yana fa'idantar da mu kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi hanzala wanka ba ina fata an gane wankan da mala'iku aka ce sun masa wanka ne na mamaci ko wankan janaba na'am an fahimta ko yawwa kaga za mu fahimci cewa wankan shi guda biyu ne ga wankan mutum ya mutu kuma lalle tabbas hanzala ya mutu sannan kuma gashi ya mutu yana cikin halin janaba to amma inda ba janabar to dama mun san wanda ya mutuwa shahada ba a yi masa wanka ko to yanzu kuma sai gashi mala'iku sun masa wanka da aka tambaya matarsa ta ce ai da janaba a jikinsa ma ya tafi jihadi na fata an gane الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث نبي عن ساموش لك عبد الله عن عباس الله يكارى مسيان دايتي أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنزلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما عن كشي حمزة ابن عبد المطلب da hanzala tubun rahib wa huma junubun alhalin duk su biyun suna cikin hali na janaba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ra'aitul malaikata tugassiluhuma naga mala'iku suna yi musu wanka wannan yana nuna maka fa ba fa a daga kafa ko jinkirta aikin alkhairi ba a san aikin alkhairi ka samu dama Allah ya baka iko yanzu da ranka da lafiyarka amma ka ce sai an jima ko sai gobe ko sai sati mai zuwa ko sai wata mai zuwa ko sai wata shekarar wannan ganganci ne ba dan karami ba wannan aiki na sabo yana nuna mana ba su taba wasa da fursa ba in ka samu dama alagafa ta malam a dama ta in ka samu dama kai amfani da ita ba a san jinkirta aikin alkhairi musara'a ake a aikin alkhairi isra'i ake a aikin alkhairi musabaka ake wajen aikin alkhairi na fata an gane ka duba waɗannan sahabbai in ba gaggawa wajen tafiya aikin alkhairi ba ina mutum za a fito da daga wani wani al'amari na tarayya da iyali kuma mutum ba tare da kowan kaya ba ya saɓe kuma ya ɗauki kayan jihadi ya tafi wajen ɗaukaka addinin Allah eh ina ga mutumin da shi abin da ya hana shi aikin alkhairin ko ya hana shi wata ibada an kawo sai ga shashanci ne shirme ne bata lokaci ne rashin mahimmancin ibada ne a wajensa rashin ganin girman Allah da ya shar'anta wannan ibada shi yasa yake ganin wannan abin yana da muhimmancin da sai ya gama shi sannan zai je ibada duk zaka dinga samun irin wannan mutum ba zai sallah ba ko ba zai wani wata wata ibada ba sai lokacin da shi yake so ba zai gaggawa ba abin da ya kamata a lokacin da ya kamata to wannan hadisai duk suna fa'idantar da mu yin amfani da dama da kuma yin gaggawa wajen aikin alkhairi domin dukkaninsu babu wanda ya san mutuwa zai dukkaninsu babu wanda ya san mutuwa zai kai ma baka san yaushe zaka mutu ba yaushe mutuwa za ta zo yaushe za ta kwankwasa maka kofa za a kwanda kai za a tashi da kai ko ba za a tashi da kai baka sani ba da aka duk abin da ya kamata ne neman gafara nemi gafara ka zama kullun fresh kake kwana sannan duk abin da ya kamata ka yi na alkhairi in ka samu dama ka yi shi kafin kafin ka kwanta mutum nawa ka san sun kwanta ba a tashi da su ba suna da yawa mutum nawa ne suka je ba su dawo ba suna da yawa ina fata an gane rawahu tabarani fil kabir al-imam tabarani a cikin al-kabir ya fitar da wannan hadisi mujalladi na uku shafi na 141 hadisi na daya wa isnaduhu hasanun kama qala al-haythami fil mijma' kamar yadda alhafizul haithami ya ambata cikin littafin sa mujalladi na uku shafi na 23 wa rawahu al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a mujalladin sa na uku shafi na 195 duna zikira hanzala amma a ruwayar abu abdullahi al-hakim an-naisaburi bai ambaci hanzala ba ya dai ambaci sayyidina hamza wa qala sahihul isnad yace isnadin sahihi ne wata aqabahu adh-dhahabi kuma imamu adh-dhahabi ya masa ta'aqqubi fa asaba kuma ya dace lakin lahu shahidun mursalun sai dai wannan hadithin yana da wani shahid din sai dai shahid din mursali ne qawiyun amma mursali ne mai karfi akhrajahu ibn sa'd wanda ibn sa'ad ya fitar da shi a mujalladi na uku rakam na daya shafi na tara anil hasan al-basri marfu'an daga al-hasan al-basri marfu'i ne kaga hasan al-basri yana daga cikin marasil dinsa suna daga cikin marasil masu rauni kamar yadda muka karanta a baya ko da aka kaga shi hasan al-basri ba sahabi bane magana zuwa tabi'i ne da aka kaga shine irsalin da aka samu qultu wa sanaduhu sahihun ne ce amma isnadin hadisin yana da inganci rijaluhu kulluhum thiqat wa fihi raddun alal hafiz sannan a cikin wannan akwai raddi akan al hafiz ibn hajar al-asqalani fa innahu wasafa hadith ibn abbas bil garaba domin shi da yazo ibn hajar ya sufanta hadisin abdullahi dan abbas da cewa hadisi ne garib ma'ana hadisi ne wanda bai inganta ba li'annahu dhukira fi hamza yace wai saboda an ambaci sayyidina hamza a cikin sa ma annahu qala fi sanadihi tare da cewa fa ya faɗa a game da isnadin hadisin innahu la ba'asa bihi yace babu laifi da shi kuma yace hadisi ne garib an gane ko kama hakahu shaukani yu'anhu kaman yanda shaukani ya hakaito daga gare shi a mujalladinsa na hudu shafi na 26 fa zahiru zance mafi bayyana anna al-hafiz rahimahullah lam yaqif ala hadha shahid wato al-hafiz ibn hajar bai wato bai san wannan shahid din ba an gane ko lam yaqif ala hadha shahid bai wannan shahid din da aka samu na Hasan al-Basri shi al-Hafiz bai san da shi ba wannan yasa ya ce hadithin a garib ne wa alam anna wajha dilalati al-hadith ala adam mashru'iyyati al-ghusl ash-shahid al-junubi wato wa alam ka sani kai mai karatu anna wajha dilalati al-hadith fuskar da zakai hujja da wannan hadithin zakai hujja da shine ala adami mashru'iyyati ghusl ash-shahidi akan rashin shar'antuwar wanke shi wanda ya mutuwar shahada aljunubi wanda yake da jaraba huwa ma zakarahu shafi'i wannan kuma shine abinda imamu shafi'i yake ya ambata wa gairuhum wa huwa ma zakarahu shafi'iyya wannan shine kuma abinda mazhabin shafi'iyya suka ambata wa gairuhum da wasun su annahu law kana wajiban domin inda yin wankan wajibi ne shi na janabar la sallama saqata to ai da wajabcin wankan bai faɗi ba bai saraya ba bi gasilil mala'ikati dan mala'iku sun yi wankan an gane ko da aka wankan da aka yi kawai istihbaban wancan wankan ba za a yi itibarin sa ba da aka za ka ɗauka cewa ba za a yi wanka ba ba za a yi sallah ba ko da ko da janabar ya tafi dan an ce mala'iku sun ma wanka wannan wata daukaka ce da wata karama da wata maziya ake so a fitar maka da ita amma wannan bai nuna shar'antuwar ko wajibcin yin wankan ba domin inda wankan wajibi ne to yin da mala'iku suka yi ba zai dauke masa wannan wankan ba an gane ko wala amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi kuma da manzo Allah ya yi umarni da wanke shi li'anna al-maqsuda minhu ta'abbudul adamiyyu adamiyyi bihi li'anna al-maqsud minhu ta'abbudul adamiyyi bihi domin abinda ake nufi da shi shine bautar shi dan adam da wannan da aka da aka ce in ka rayi janaba kai wanka ai wannan bauta ce aka ce kai a wankan da aka idan an ce mala'iku sun yi ba su dauke wa mutum ba shi aka ce yayi kuma bai yi ba da aka kaga kenan wannan yana nufin cewa yin wanka da mala'iku suka yi ba wai yana nuna cewa dan sun yi mutuwar shahada da janaba ne wajibi a yi musu wanka ba ba wannan wajabci din wancan wanka na mala'iku da suka yi musu falala ce daga Allah maɗaukakin sarki da daraja da kuma karama da suka samu amma wannan bai nuna cewa wannan wankan domin in haka ne da annabi sai yayi umarni ce a yi musu wanka an gane ko yace a yi musu wanka me yasa yace wankan nan ba na sun yi shahada bane wankan janaba ne shi yasa kaga da aka yi wa hanzala mala'iku da yaga sun musa wanka sai ce ku tambayi matarsa ko wani abu an gane ko domin abun ya zama kamar wani abu ne na so special a ce gashi can mala'iku suna masa wanka yace ku tambayi matarsa ana tambaya ta ce ai da janaba ya fita ko kun fahimta unzur al-majmu' ka duba al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 223 majmu' ta Imam an-Nawawi kenan wanailul awtar da kuma nailul autar na imamu shaukani mujalladi na hudu shafi na ashirin da shida takfinul mayyit fasali na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi shine takfinul mayyit wato sanya wa mamaci likafani wa ba'dal faragi min ghasilil mayyit bayan an gama yi wa mamaci wanka duk abin da ya kamata na wanka an gama an yi shi yajibu takfinuhu to sanya shi a cikin likafani shi ma wajibi ne li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalik saboda umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a game da haka fi hadithil muhrimi game da hadisin mai harama da aikin haji din nan allazi wa qasadhu naqatu wanda taguwa ta karya masa wuya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin wannan sai ya ce wa kaffinuhu ku sanya masa likafani wa kaffinuhu fi thawbayhi ku yi masa likafani da tufafin jikinsa kaga wannan yana nuna wajibcin sanya wa mamaci likafani muttafaqun alaihi wa qad taqaddama bi tamami wato wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun hadu akan wato ruwaito shi wa qad taqaddama bi tamamihi hadisin ya gabata wato cikakken sa a baya fil fasl thalith a fasali na uku faqara ta dal safha ta sha biyu zuwa sha uku gaba ta talatin da hudu walkafanu au samanuhu min malil mayyit likafani ko kudin likafani daga kudi ko dukiyar mamaci za a dauka walau lam yukhallib ghayrahu ko da bai bar komai ba sai iya kudin likafanin to a dauka a sai man likafani an gane ko in kuma an samu wani bawan Allah ya bayar fi sabilillah shikenan amma ba za a tsaya tunanin to ya za a yi ya za a yi yana da kuɗin da za a sai mai likafani kar a tsaya wani tunanin ko a je a roƙi wani ya siyo ko a tsaya jiran wani a ɗauki kuɗin sa a sai likafani a lullube shi da shi na fata an gane ko da bai bar komai ba sai iya kuɗin likafanin a ɗauka a sai likafanin li hadith khabbab bin al-arat saboda hadisin sahabi khabbab bin al-arat radiyallahu an qala yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah fawajada ajruna ala Allah faminna man qada lam ya'kul min ajrihi shay'a minhum mus'ab bin minhum mus'ab bin umair qutila yawma uhudin falam yujad lahu shay' ya ce mun yi hijira tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ji Khabbab bin al'arat fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah nabtaghi wajah Allah muna neman yardar Allah fawajada fawajaba ajruna ala Allah sai ladan mu ya tabbata a wurin Allah faminna daga cikin mu man akwai wanda ya shuɗe wanda ya tafi ma'ana ya mutu lam ya akul min ajrihi shay'an tun anan duniya bai fara cin wani abu bai fara cin gajiyar wani abu na ladansa ba minhum daga cikin waɗanda ba su fara cin gajiyar ladan aikin su ba tun anan duniya suka tafi lahira daga cikin su akwai Mus'ab ibn Umair sahabi matashi dan gayo an gane ko Mus'ab bin Umair radiyallahu an qutila yawm Uhud an kashe wannan sahabi Mus'ab bin Umair ranar Uhud falam yujad lahu shay'un ba a same shi da komai ba ba shi da komai wa fi riwayatin a wata riwaya walam yatruk bai bar komai ba illa namiratan sai bargonsa ko mayafinsa shi kadai ya bari fakunna idza wada'na ala ra'sihi sai zamanto ba abin da ya bari sai wannan mayafi da aka da wannan mayafi din za mu lullube shi mu yi masa likafani da shi yace fakunna khabbab bin al-arati yake cewa mun kasance idza wada'na ha ala ra'sihi idan muka jawo mayafin muka lullube masa kansa kharajat rijlahu sai kafafuwansa su fito fili ma'ana sai kafafuwansa su fita daga cikin mayafin saboda mayafin bai da yalwa da girman da zai lullube shi gaba daya wa idza wada'naha ala rijlaihi idan kuma muka jawo mayafin muka lullube kafafuwansa kharaja ra'suhu sai kuma muka kansa ya fito فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'uha mimma yali ra'sahu ku lillibe kan nasa wa fi riwayatin a wata riwaya gattu biha ra'sahu ku lillibe mai kansa da wannan mayafi waj'alu ala rijlaihi al-izkhira ku sanya tsaure akan kafafuwansa ma'ana ciyawa ce ta izkhir tsaure ku ɗauko ta ku sanya ku ɗe yago ta kamar yanzu yadda ake yago darbejiya ko abin nan to su a wancan izhir ya ce ku yago izhir ku sa ku lullube wajen kafar tasa an gane ko bi kasar hamza wal kha izhir hashishun ma'arufin tayyibin ra'iha wata ciyawa ce sananniya tana da daɗin kamshi an gane ko tana da daɗin kamshi wasu sun ce ita ce lemon grass lemon grass wanda ake yi shayi da ita za ga tana da kamshi aiko to ciyawa wa minna man aina at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha ay yajtaniha daga cikin mu akwai wanda ƴaƴan itacen abin da ya shuka sun nuna fa huwa yahdibuha har ya fara amfanar su ai yajtaniha ya fara dasar su ya fara tsinka yana ci shi kan Mus'ab bin Umair bai samu komai ba abinda domin farkon addini ne kafin a kafa daula a samu dukiya ta ganima da waye shi bai ma da suke wannan bai rasu domin an yakin Badar yaki na biyu yakin Uhud anan Allah ta'ala ya karbi ya masa ya masa rasuwa ya samu shahada kaga yana da bambanci da sabon da sun kwana biyu an yi badar an yi uhud an yi wasu yakoki an yi futuhat duk suna raye an dau an kafa daula ta kafu har ma an fara samun ganima jizya da sauran abubuwa sun fara shigowa an fara samun jin daɗi da wadata gwamnati ta kafu to kafin wasu suka yi wannan lokacin suka mutu wasu kuma sun riski wannan to shine khabbab bin al-arad yake cewa daga cikin mu akwai waɗanda sun ‘ya'yan itacen da suka shuka sun nuna har sun fara tsinka, daga cikin mako wanda kuma ba su amfani komai ba suka koma zuwa ga Allah cikinsu akwai musu abin umair. An gane ko? Wannan yana nuna maka wajabcin yin likafani, dole ne a lullube mamaci. Na fata an gane, domin ka duba mayafinsa shi kenan ya mallaka. Mayafin kuma ba shi da girman da za a iya, kaga kenan babu magana wato harkar rayuwa an ka fahimce ta ka huta. a rayuwa ma ba a sa ka ka wahala ka ɗaukawa kanka abin da ba za ka iya ba balle mutum ya mutu falle ɗaya aka samu na lakafani babu sai an tafi wahala an tafi nema an tafi kaza ba a yi masa da abin da ya samu yana daga cikin abubuwan da muke kallafawa sai an nemo yadi kaza sai an nemo yadi wani lokaci sai ga abin da za a ci a gidan ma bai bari ba dan canji da za a samu illi kafanin kudin falle ɗaya zai iya nannaɗe shi a siyo falle ɗaya a nannaɗe shi da shi yana raye ma ba a kallafa masa ba ballantana kuma ya mutu babu takalifan babu takallufanci a rayuwa ina fata an gane Mus'ab bin Umair kaga ya akwai masu kuɗi cikin sabon akwai su ana za a iya caje ka gidan wani karɓo mana likafani ko ka ce ko wani ba da kuɗi a siyo likafani ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa haka na fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tafi neman likafanin wani wuri ba babu likafanin babu likafani dama kuma su wanda suka yi mutuwar shahada da tufafinsu ake musu likafani tunda da tufafinsu tufafinsu kuma ba zai iya lullube shi gaba ɗaya ba annabi ya ce a lullube saman da kai zuwa mata ya tsara inda ya fito daga kafa zuwa ƙasa nan kuma sai a lullube da ainihin wato ciyawa an gane ko akhrajahu al-bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 4 shafi na 110 wa Muslim mujalladi na 3 shafi na 110 Imam Muslim mujalladi na 3 shafi na 48 wasiyaqu lahu wannan siyakin nasa ne wa Ibn al-Jarud haka Ibn al-Jarud fil muntaqa cikin muntaqa al-akhbar mujalla wato shafi na 260 haka Imam Tirmidhi a mujalladin sa na 4 shafi na 357 wasa hawo ya inganta wannan hadisi wa Nasa'i Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 269 wal Baihaqi Imam al-Baihaqi mujalladi na 3 shafi na 401 wa Ahmad Imam Ahmad mujalladi na 6 shafi na 395 war riwayatu thaniyati lahu wa Tirmidhi riwaya ta biyu riwayarsa ce da kuma shi da imamu tirmidhi wa warawa minhu abu dawud imamu abu dawud ya ruwaita daga gare shi a mujalladinsa na uku shafi na sha hudu da kuma na sittin da biyu ƙauluhu faɗinsa fi mus'ab game da mus'ab bin umair kutila yau uhudin cewa an kashe shi ne ranar da aka yi uhud ila har zuwa ƙarshe wa riwayatu thalitha riwaya ta uku kuma lahu ta sace shi imamu abu dawud وفي الباب أتكون ونن بابي أن عبد الرحمن ابن عوف wato an samu hadisi daga Abdurrahman bin Auf banda kuma shi Al-Khabbab bin Al-Arat Khabbab bin Al-Arat to an samu hadisi daga Abdurrahman bin Auf akhrajahu Al-Bukhari wanda Imam Al-Bukhari ya fitar da shi wa gairuhu da wannan sa na fata an gane wa yanbaghi an yakuna al-kafunu kafunu da'ilan sabigan yasturu jami'a badanihi لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه gaba ta talatin da biyar wayan bagi ya dace an ya kuna alkafanu ɗa'ilan wato alkafanin ya kasance ba mai tsada ba ne ba ƙasaita ba ta sa a je a nemo yadi ɗan dubu kaza saboda kawai alaji wane ne ko yallaɓai wane ne a siyo yadi mai tsada duk kafani ba a siyo yadi mai tsada an fi so kafani ya zama ɗa'ilan yadi ne wanda yake mai arha ba mai tsada ba sabigan kuma ya zama yalwatacce yasturu jami'a badanihi wanda zai suturce dukkan jikin mamaci li hadisi Jabir bin Abdullah saboda hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi khutba fa zakara rajulan min ashabi sai ya ambaci wani mutum daga cikin sahabbansa qubida da ya rasu fakoffina fi kafanin gairi ɗa'ilin sai aka lullube shi a cikin kafanin da ba mai tsada ba wa ƙubira lailan aka kuma je aka binne shi a ƙabarinsa da daddare fazajaran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawatar an yi ƙubarar rajulu bil laili ya ce ya yi tsawatar game da abin na mutum a cikin kabarinsa da daddare hatta yi salla alai har sai an masa salla domin aka ce za a yi binne mutum da daddare za a ga gaggawa ta fi yawa ana ta hanzari saboda dare yana yi duhu fa ya fara yi ba jama'a ya kamata sai ga wasu abubuwan ana ana skipping din su an gane ko to wannan shine ba a so a yi wa mamaci gata a yi masa duk abin da ya kamata in za a yi masa sallah yanda ya kamata da daddaren babu laifi a ji abin da shi da daddare in kuma ana ganin abin nan to kaga sai a jinkirta zuwa lokacin da ake ganin za a tsaya abu a nitsa masa sallah da haka annabi ya tsawata a je abin da mutum a kabarinsa ba a tare da an masa sallah ba illa an yaɓarra al-insanu ila zalika to sai dai fa idan mutum yana cikin wani halin matsi akan ai masa haka وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع an gane ko idan akwai bukatar aje a binne shi da daddaren to sai a yi gaggawa aje a binne shi misali ya kwana biyu a cikin gida ya mutu ba kowa ya kumbura ana tsoron zai iya fashewa to kaga nan za a yi maza maza a yi shirya shi a yi maza maza a yi masa sallah gashi nan yayi sintum a yi maza abin nan aje a binne shi kaga wannan bukata ce za ta sa ku a yi masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza kafana ahadukum akahu idan ɗayan ku zai wa dan uwansa likafani falyuhassin kafanahu to ya kyautata likafanin in istaba in yana da iko yana da iko a kyautata wajen yin likafani a samu yalwatacce a samu wanda yake ainihin wato da'il din sabigan din kamar yanda aka faɗa da'ilan sabigan akhrajahu muslim ma muslim ya fitar da shi a mujalladin sa na uku shafi na 50 wa ibn jarud shafi na 268 wa Abu Dawud mujalladi na biyu shafi na 62 wa Ahmad mujalladi na uku shafi na 295 da 299 wa rawal jumlata al-akhirata minhu at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ya ruwaici jumla ta ƙarshe daga wurinsa a mujalladin sa na biyu shafi na 133 wa Ibn Majah da Ibn Majah min hadithi Abi Qatada daga hadithin Abi Qatada wa qala at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi yake cewa hasanun hadithun hasanun an gane ko ce wannan hadithi ne wanda yake hasan qultu bal huwa hadithun sahihun shak albani ce ba hadithi hasan bane ya kai darajar hadisi sahihi fa inna isnadahu an jabir sahihun domin hadisin isnadin sa daga jabir sahihi ne ya inganta walahu turuqun ukhra an jabir ne da wasu hanyoyin daban ma da aka samu daga jabir wanda akhrajahu huwa wallazi qablahu al-hakim da shi wannan da wanda ya gabace shi abu abdullahi al-hakim an-naisaburi diya fada ya ruwace su ainihin wato a cikin al-mustadrak mujalladi na 1 shafi na 369 wa sanaduhu sahihun sanadin sa ingantacce ne fa kaifa idan damma ilaihi hadithu abi qatada to ina ga kuma an hado hadisin abi qatada aka hada da shi wa azahu siddiq hasan khan shi yasa Siddiq Hassan Khan ya kawo wannan isnadin ko wannan hadisin fi Rawdatin Nadiya a cikin littafin Ar-Rawdatin Nadiya mujalladi na 1 shafi na 164 li Muslim sai ya jingina shi zuwa ga Muslim fa wahima sai ya kuskure war riwayatu li Ahmad riwaya dai ta Imam Ahmad ce fi war ziyadatu kai ziyada din li Ahmad ta Imam Ahmad ce fi riwayati anhu fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya tasa to insha Allah sai mu tashi kalal ulama ko ina ganin lokacin na'am a'a lokaci yayi to ai zamu shiga wannan gaban ina ganin zai shiga zai shiga wani abu ne daban insha Allah sai mu tsaya abin kalal ulama insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin Thank you.